الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان انصح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويحق الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin Umratul Ahkam na Al-Hafiz Al-Allama Abdul Ghani Al-Maqdisi idan ba a manta ba muna dai cikin inda malai mana kula na bayi babu jami'a babun jami'i babi ne da ya tattaro abubuwa da ɗan dama ba a maudu'i ne guda ɗaya ba mun tsaya a wancan sati a hadisi na 116 yau za mu tashi 117 insha Allah ta'ala malai cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه حديث لك أنس بن مالك رضي الله عنه قال يتي كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل شيء مكان يصلى تارة من ظن الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر a tsananin zafin rana a cikin zafin rana wato mai kuma tsanani bai zanen mai sabai a hajjura an yi makina da fata hundar arz idan ɗaya daga cikinmu bai iya sanya goshinsa a ƙasa ba ba su da kawo bahu ba su da alaji sai ya shimfiɗa tufansa sai su jada a kansa wannan kusan a ma'ana ya nemi ya ɗan ci karo da da hadithun hadithul ibrak cewa idza idza shadda al-har fa abridu 'an as-salah fa inna shiddat al-har min fayhi jahannam cewa ai ibradi da ranar wato an sami zafin rana yayi yawa to za mu ga yanda malamai ke tafi da matafiya na wannan hadisi wannan hadisi kamar da dai makaranta sahabbai ne suke sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan akwai zafin rana to sai su sai su samu wani tufansu su sa a wurin da sa goshi kasancewar kasan goshi ya fi ya fi ko'ina zafi idan aka sa goshi a ƙasa to sai su sa wani abu zai rage musu raɗin wannan zafi da to kaga wannan a cikin wannan hadisi yana abin da yake nuna mana na farko kenan idan mutum ba mu bukata abin da ya fi asali a hakkinsa shi ne kare sa wani abu ya zama shamaki tsakanin shi da ƙasa in babu bukata to ba wanda zai ka sa wani abu ka zama ka sa wani abu da zai zama ya sha maka shi tsakaninka da goshinka da ƙasa tunda cewa yi sai idan ba mu da iko to kaga in kana da iko kaga za ka yi wannan aikin ba kenan dole tsakaninka da inda za ka sa goshinka idan babu wani abu da ya sha maka shi ka ina nufin a mutum ya ɗauko wani abu ba wai shimfiɗa ba ya ɗauko wani abu da kawai a kamar da wani lokaci ya shi a kamar su sa wani abu na musamman ai zan ma wani taki a wajen sa to wannan babu babu dalili akan haka kuma wannan shi kasa ba sunna bane saboda haka abin da ya fi kyau shine wato kar mutum ya sanya tsakanin yosunsa da wani abu mutukar babu wani abu da zai cutar da yosunsa abin da nuna wani haka shine fadin sa fa idan lam yasa zai ahad la an yumatti na jabhatan kaga wannan yana nuna cewa dole mutum ya sa ya sa yosunsa a ƙasa mutukar babu wani dalili sannan kuma abu na biyu da malamai ke kawo wa gani da fa'idan wannan hadisi shine wato abin da yake wajibi abin da ake bukata ga mai sallah shine ya sanya bokinsa a ƙasa yayin da sujada wato in da sujada zai kamar da ruku'i inda ya rufu sai ya sai ya wato wato kalmasa bayansa haka in zai in zai dago daga rufu sai ya sai ya sai ya miƙe bayansa ya daidaita tsaye to idan zai sujada shi ba abin da ake bukata shine sai ya kafa gotunsa a ƙasa idan bai yi mutu wato kamar bai yi abin da yake shine alhazar wajibi wato wannan wato wajibi da aka masa aka cin aka ce masa sai ya yi sujada to kamar bai yi ba eh ba kawai zai iya wani abu kawai ya dan ya wuce ruku amma bai ta sujada bai ce yayi ba Allah sujada to kaga wannan bai bai yi ba saboda me saboda gashi abinda suke suke cewa fa yana nabi sai ahad na azuma kina jabhata hundal ardh kaga tamkinul jabha hundal ardh lalle mutum ya tabbatar da gocinsa a ƙasa wannan shine abin da yake mashhur a fa'ida na uku a wannan hadisi shine halaccin mutum idan wani akwai wani abu da zai cutar da shi a sallarsa sai ya kauce ya kauce masa ko da ko da dan wani aiki ne kankani aiki kankani kamar ya ɗan kyaftar haka kamar ya ga wani ya dasa wani hita da ya ga da tausa sai ɗaya ta kuma je kashe aiki ɗan kankani da zai sa ba zai zama ya kore maka kusuri ne a sallah ba kamar ya ga kunama kamar ya ga tsaya yadda zai yi zai yi sujada babu laifi ya ɗan kauce ita ko ya ga wani datti babu laifi ya ɗan kauce ya ɗan wato tura wannan datti duk wani abu da zai kawo zai jawo musu wato zarar zai jawo musu wato cutarwa babu laifi saboda sahabbai gashi nan zafin rana ne ke dan suke samun wato wahala wajen sa bikin su da haka suke sa wani abin da zai zama ya rage musu wannan wannan radadi sannan kuma abu na hudu wannan yana nuna halaccin halaccin wato mutum ya sanya wani abin da zai zama ya rage mishi radadi abokinsa kamar tufa kamar kifa akwai magana wurin malamai wasu daga cikin malamai ka ganin har hankaci ya shiga ciki zai ka sa hankaci ina zai iya dauko wani hulata matsori ita nan haka saboda in samu sauki babu wani da shi inda akwai abin da malamai ke magana cewa to yanzu wannan ana magana cewa tufan da ke jikinka ne ko ba tufan da ke jikinka ba za mu shafi shi yana ganin ba ya tare da jami'ar jami'ar malamai suna cewa mutum zai iya sanya kamar hannun rigarsa ko wani abu na rigarsa ko babban rigarsa ya sa haka ya sujada a kanta in akwai bukata shi ba mu shafi shi cewa a shi nan da yake cewa basar da kawo bahu ai raga ce basar da kawo bahu sai shi kuɗi tufarsa shi ba mu shafi cewa to anan ba ana maganar tufa da ke jikinsa ba ana maganar tufa na shi wanda dama ina ya zo da shi to mutum zai zo da tufa ne ba mu shafi wai tufa da dama sai yana da shi kila ko wata kafet wata kamar da muke shafa da kafet ko wani tabarma ya zo ya ga tabarma a jingine kawai sai ɗauko tabarma mai sa a wurin sai sai su dada to shi ba mu cewa to akabul mufassal ba akabul mufassal ba riga wanda yake ko tufa wanda take wata kyalle kila kana da wani rawani ko wani abu sai ka cire ta eh ko hankali eh mutum kawai sai ya ko hankali ɗinsa ko tsimman sai dan sa a wurin amma shi sai ka cewa baya halatta mutum ya je ya sa ya sa rigansa eh to ayyuka rawan gidan da kide a garin Imam Shafi eh kaga wa bari gani a cikin ka shi Imam Shafi ya haka yi wannan garin yake wannan garin amma garin gaskiya jumhur malamai ba su ba su ba su wata ba ba Imam Ahmad shi ma sai da cikin ruwayoyinsa ya dan bi kaman ayyukan ta kan kamar sai Imam Shafi kamar da akara muke rubutuwa daga wajensa abin da yasa shi Imam Shafi ke faɗin wannan magana shi ba ba ya faɗa ne juzafan ba ba ya faɗa ne kawai haka nan dan tsabata kirjiya ba in aka san Imam Shafi ha wani wasu malamai suna ce mashi nasiru sunna kusan yana daga cikin malamai wanda ya ba sunnan manzo Allah kariya sosai a lokacin sa yace lallai in aka samu hadisi ya zo to in dai shi ya faɗa wani fatawa da ya saba hadisi to mabiyan sa su sauri su bar fatawa su yi aiki da hadisi kila za ga a cikin mazhabobi ba wanda yake da karancin ta'assubin malaman su irin masu mazhabin ba mu shafi za ka same su suna da yawan shafi ma hadisai saboda imamu shafi ma na mutu da amma shi bai matsa ba kanshi sai an sai an bar ayyuka da gaskiya eh baya wani bai matsa kan wannan shi sai da ya samu hadisai ko sai yake cewa a dinga riko da hadisi hadisi hadisi to to akwai hadisi da yake da yazo a cikin sai kauna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ramadan fi jibagina wa akufina falam yushkila yake cewa manzo Allah mun kai mun koka ma manzo Allah wato zafin wato rairayi ko zafin yashi da mutum bai sa goshinsa to da suka koka maza ana cewa ko ya ba su wani wata yar dama da za su iya kila wani za su iya magance wannan matsalar sai maza Allah bai ba su wannan damar ba to imamu ta ce cewa to kaga anan sai imamu ta ce fasar irin wannan hadisi da cewa to wancan hadisi na Anas an fahimce shi akan cewa wani abu ne zai dauko a jikinsa ko hankici ko wata yar tsimma ko wani abu da ya shimfiɗa amma ba rigarsa ba tun da gashi waɗannan sahaba an tambayi sun tambaye manzon Allah ya ba su dama sai ya ba su dama ba wannan shi ne abin da Imam Shafi yake ke faɗa amma dai gaskiya abin da yafi inganci ma shine magana jumhurin malamai da suke cewa nan sawahu sawahu aka ce tufarsa da aka zo tufarsa da wanda yake ba a jikin sa ba yake jikin din nasa ne da aka tuna da an bashi an ce nashi ba abin da za a ce an ba mu tsakanin mutasil da da mufasil sannan kuma shi mufasil riga wacce take ba a jikinka take ba ko wata tsumma wacce zuwa da ita kai ai wannan dama ta riga sun kusa ta idan ba abin ta ba yi ai mun karanta hadisi a ba a ta ruwan kasu wani salatin nabi Anas bin Malik da ya suka gaci manzon Allah ya musu sallah a gida ba daga baya da maza da zai musu sallan bane sai ya yako wani wato wata wato tabarma har yake aka cewa sai aka sa mata aka sa mata ruwa min ule ma bisa saboda wato an zauna an zauna an zauna hatta an dafi haka to kila ba a san ta zama tarihin wanda Allah na so sai ya sa ruwa to kaga wannan idan ba an san cewa ya halatta a shimfiɗa wata ƴar kafet wata ƴar tsimma da mutum zai sallah kai wannan babu ne a ba shi wannan wani hukunci sabo ya zo maka aka san shi babu shafi babu shafi shi yana abun nan sai ka abin da in kasa a misali wannan kafin da muka sa kaga kaga ai ya an sha maka cin tsakanin da kasa domin ba ai ba aka ake magana ba shi ma mutane yake cewa wai kila akan wannan ake magana a wannan hadisi ba aka ake magana so dama in ka shimfida wani tabar ma ko wani yar kafin ai dole ba zai kanka ba zai kai saba kasa ba amma dai kuma zai tafi zaka ji an da wani kasa kaga wannan ba shi ake magana shi ma mutane sai ke fassarawa cewa a sai dai saboda wani kafin ko wani abu shi ake fassara shi to kuma gaskiya malamai duk su sallama masa akan haka ba imamu imamu nawawi a cikin sharhi da yamin minhaj kaga shi kashi shafi a ne yake cewa a su wadancan hadisin su wadancan hadisin da suka nemi manzon Allah cewa ya ya ba su ta dama su sun nema ya ƙara musu wata dama ce sama da damar ibrahim kila a ce ko kawai wani ya zo ko wani abu kamar haka su abin da suka nema kenan sai manzon Allah ya ba su dama ba shi kuma hadisin ibrat shi yana magana ne akan cewa in ya dan an samu ɗan sauƙi to a kuwa sami saboda haka kaga hadisin shi ma an bin malik abin da yake magana yana magana cewa idan mutum ya bi zai sallah din amma kila akwai sauran zafi a ƙasa dan ya ba ai ko da ma an kai la'asar ba a sallar ba ko da aka la'asar ba a sallar ba ai ba zai kace wai ba mu da sauran wato alamar zafin rana ba da haka dole akwai domin kuma lokacin zafi ne sosai za ka jirga ko a lokacin da aka ɗin ne in ba an sa ruwa ne a wajen ba to za ka a kusan tururin zafi to kaga wannan shi yasa kuma idan mutum ko da an mishi wannan an ba shi dama kuma ya sa wani wani abu musamman yana sallah a kwanta ka san sallah a kwanta ba akwai akwai rarrabi kwarai da gaske imamu imamu wato imamu nawawi shi ma shine yayin wannan taujihin a cikin littafinsa al-minhaj akwai masu cewa ko an share hadisi wannan babu wanda dalilin ne sharewa cewa wancan hadisi ya share wancan ko wancan ya share wancan ba a cewa an share hadisi ma'ana in ba a hujja ba amma wani malami wasu da sun malamai kawai da zaran ya ya shi taba ya shi taba ya ga ya ga hada su zai musu wahala kawai sai ce daya share eh to wannan kuma ba ya zama ba ya zama wato hujja saboda haka abin da ya kamata dai shine mu fahimci cewa hadisin shi wannan kuma abin da ake yake magana ƙari suke nema manzo Allah ya ba su akan wannan sunnan Ibrahim sai ba su ba amma kuma ya musu rufsan cewa za su iya sawa abu abu shi me nuna mana cewa ya musu rufsa shi ne hadisin anas in akwai ragowar zafin rana ana bukatar a sa wani abu abu shi za a iya sawa amma in ba haka ba to shikenan mutum dole sai ya sa wuce sa in babu wutarwa in kuma magana ibrahim ne kuma wannan ibrahim ita dama san za mu yi maganar ta sunna ce ba rufsa ba kamar yadda wasu ke faɗa to sai sai magana yanzu da za mu yi magana shine wannan kaga ai wannan an yi magana kan sa gushin wannan riga da ake magana riga mutum ne ko a wani riga ne ya riko ko wata tufa ce ya riko ko wani tsumma ce ya riko muka ce abin da yake sahihi daga maganar malamai shine tufa su ce tufa su ce suke sawa a wajen wani abin da yanzu da suke tauba ba sa tauba ba tufansa to yanzu sai magana na biyu da zai zo a wannan babin shi ma shine hadisin ibrahim cewa mazalla ce idan cikin haru fa abudu an salah idan wato tsan rana ya yi yawa to ku ibrahim wato ku sauyaya ku jinkita sallan sai rana ta ɗai sanyi nan kuma gashi an ce suna yin a cikin kwallon rana har ma to tsaba ma rana eh wannan wannan shine abin da ka faɗa wannan shine muta'ayyan anan eh wannan shine abin da yake zagiri wasu wasu malamai suka ce to da ba ka san mun faɗi sabani a wajen zama cewa wasu na cewa ruksa ce ko sunna ce muka muke cewa a sunna ce wannan a sahihi sunna ne saboda manzo Allah ba ɗaya ba biyu ba an samu yana ce in an samu irin wannan rana yana cewa abrik abrik ko kuma ai ibrahim to kaga babu sunna ce to idan aka ce sunna ce sai wasu ke cewa to wannan hadisi tsakanin wancan wannan da wancan wanne ya share wani kamar da ya ga ko lokaci malamai kawai in wani ya ga ya da wahala a tara hadisai kawai sai ya ce a share to kuma ba a cewa an share in akwai yadda za a za a iya tattara hadisan sai aka cewa an share shi ba zan ba za mu tsaya mu a kankansa ba saboda babu wani dalili a kansa to sai magana yadda aka hada hadisai wanda aka hada hadisan wasu abin da ya fi shahara a bakin malamai kuma wannan ya fi ƙarfi gaskiya shine abin da ake maganar hadisin anas ko in an sami wato ragowar zafin ranar a cikin ƙasa to inda ta ragowa dama ka ga duk da haka an aka zo a samu zafin rana da haka to sai mu sa abu abin nan amma shi ibrahim shi aka fito in akwai zafin ranar a lokacin sosai wato zafin ranar ya wuce iyaka da aka saba da shi abin da ke nuna maka haka shine hadisin abu zar imam muslim ta su kawo wannan hadisin idan shidda al-haru fa abudu an salah sai kawo sahabbai da dama da suka da shi abu hurairah sauransu to daga nan kuma shine sai ya kawo hadisin abu zar shi abu zar da aka tashi za a kira sallah sai mu zalla ce fa abrid abrid ko intabir intabir ku jira ku jira ku jira ku jira ku dan sanya ya sallah to daga ciki shine sai abu zar yake cewa hatta ra'ayna bai at-tulud har sai da muka ga wato inuwa na tuddai wato tudu haka in rana ya rike shi a rana ga ɗan wato inuwa ya ɗan kari to kaga abin da ake magana dama ibrahim wanda sai ya ba mu kamar gegi kamar wani ma'auni na ibrahim ba ana magana wani ke kai kai filasin ba a ana magana da zarar dai inuwa lokacin da rani da wari to lokacin tana gayanta zafin na gayanta to idan aka bari lokacin inuwa ya ɗan fara ɗan kalmasowa in yana ki tudu kuma za a ga reflection din tudu a gaba to kaga alama cewa na tudu zai iya yi ma wasu mutane inuwa kenan ka koya ya rage musu to wannan shine ake magana ibrahim din kuma kaga shine abin da shi abubakar ke faɗa yace hatara aina bai atumi ya atumi yana magana wato tuna ka babu wani babu wani wato iskali game da wannan shi hadisin Anas daban hadisin kuma ibrahim daban hadisin ibrahim dama al-aslu ay sallah a lokacin ta amma idan aka sami zafin rana ya yi yawa ya wuce yadda aka saba da shi to sai a ɗan jirgita da jirgitawa kuma shi ne da inda za a samu yar inuwa inuwa in ba a samu inuwa ba ko kuma wasu sun samu inuwa wasu ba samu wasu da samu sai su yaƙuri inda yadda za a yi a famu wajen wasu ayyafa wato duk wani abu ne da za a yi a sauƙa musu sallah ta tunda kushu'i muhimmi ne a sallah kushu'i wani abu ne da ake buƙatar shi ƙwarai da gaske a sallah duk abu da za a kyautata masallata su sallah tun lafiya lafiya to ana so wannan kuma sunan ba wai kawai in a ce an ana da air condition ba za a yi ba inda wasu ke faɗa da yanzu ana da air condition wasu ma AC ne a cikin masallatan su ko fankoki ga yanzu ga fankoki dan sa ta biya a masallacin nan wani ce a bi shi ba za a yi ba mene da dalilin nisa a wannan a sayi a maganar malamai wannan sunna ce kana da ladan sunna kana da ladan sunna kana kana kana kuma da kuma wannan kusa din ai kamar yanda in kaje in kaje in kaje wato maka a sama ta sama wato kwaje a jirgin sama ai dai akwai wani sauƙin amma ba mai shi kasa yi kasa kasar saboda wani kasar wata sadaka ce ubangiji ya ba ka da haka wannan ma shi ma ɗauke shi a matsayin a matsayin sadaka wannan kusan shi ne ra'ayin da da yawa malamai suka rinjayar shi ne ra'ayin da shi al'imam irin da sai tal'id ya rinjayar a cikin sharhul umda yake cewa wai shamalu Allah ya kuna san mata'aru yake cewa shi yana ganin babu wani wancin karo da juna a waɗannan hadisan guda biyu لأن جعلنا الإبراد إلى حين يبقى ظل يمشى فيه إلى المسجد saboda abin da ake yi ake magana da mutum ya jira ya ɗanyi sauyin ya salla shine ya bar wani yadda za a samu wani inuwa wanda za a ɗan iya wato zai iya zama inuwa ga mutane za su tafi masallaci in za ka masallaci za a iya samun inuwa ga wanda in akwai rushoyi ko akwai tuddai a waje su au ila ma za da ala zira ko kuma a bari ya ɗan ƙara dama tunda idan in ra zai zawa ne za a ga lokacin ba ta wuce girani ɗaya ba haini ɗaya ba ta wuce wannan zan kamo ɗari ɗaya ba in ta dan wuce giran ta yi wato ta yi wani ta yi zawa ne sai ga ba ta wuce girani ɗaya lokacin za a yi sallah to in ta dan wuce wannan gaba to ko yaya kuma an yi girani ke za a iya zuwa a je a sallah shi ne abin da imam yake faɗa فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بط الثوب شيء إمام ابن دقيق العيد كتوى أي أي أبني ليوا in an za a sallah a lokacin a ce an samu sauran raguwar halal duk babu wani laifi to wannan ra'ayi gaskiya shi yafi karfi akan ra'ayin da ke cewa wai tsaye daga tsaye ya share daya babu wani dalili da zai a ce tsaye ya share daya kusan wannan ra'ayin da yawa malamai suka rinjayar wanda suka yi ma hadisin shari na Allah shi kana magana Allah shi kana magana okay na ku sai hadisi na na gaba malam cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء hadisi daga abu huraira qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu ya ce la yusalli ahadukum fi thawbil wahid kar dayan ku ya salla a cikin tufa guda daya laysa ala atiqihi shay a saman kafadinsa babu komai mutum kamar misali ya daura ta yar wani dan zani haka kawai ce ya ci sallah da sai dan yi haka zuwa sibin sa ya dan wuce ne shi ya shi ya riga ya rufa al'aura kasan ko ya dauko irin irin irin irin irin wato singulating nan wanda yake abin da ake cewa amlet ba amlet mai irin dan idan ba a wani wanda suke tsaya a daidai daidai wajen wato wajen wuya ba ta rufe wannan wannan din ba ta rufe shi wannan kafada din to shi ake mazala ke magana ta rufe ta ko san ko ai gayu na suna haka wannan kaga hadisin yana ƙara nuna abin da ke ƙara nuna shi ne kamala a sallah cewa sallah kamar yadda Allah ta'ala ta cewa ku buzira ta kun inda kulli masjid yayin da ku sallah ku yi kawa wato ku ku tufatin da kanku ku sa kayan ku na kamala saboda haka mutum zai je ganin wani wani shugaba shugaban kasa ko gwamna aka ga zai shiga mai kyau zai kura da ka wanda ya ganin sai wajen gani da ubangiji ne zaka je ka sa kaya wani wani iri haka babu kamala kaga mutum zai sa wani kaya da babu kamala babu ba ba bai kamata ba nan idan an za ga kamar laisa ala atiqi minhu shay ba da ce atiq atiq da da ifradi na ji ko naka shi ma haka ke ko atiq ba atiqi ba ko atiqi ba ya ce laisa ala atiqihi minhu shay haka yazo anan ko yawuwa so wannan lafazin al atiq ya daga cikin abin da aka dai ma malam yara a wannan a wannan kasan malamai ba ta komi wani lokaci ana bin mutum kobo da kobo a ga inda ya dace inda bai dace ba malam ya kawo wannan lafazin da ya kawo ya zo a wasu rawayi amma ba lafazin sahih al-bukhari da muslim ba sahih al-bukhari abin da ya zo da muslim shine atiqaihi tafriya eh in kace atiqaihi shine kafarinsa guda biyu shi kuma da wannan wannan lafazi ya ji ya dauko shi ne a wajen Imam Nasa'i da Musa Imam Ahmad da sauran wasu da cikin malamai duk dai ɗaya ne atiqin da atiqin duk kusan ma'ana ɗaya ne amma dai kaga malamai suna suna yin gyara akan wannan in aka ce al-atiq shine abin da ke tsakanin nan da wuya wuya da nan eh nan haka saman kafada to nan ne ake cewa a asinta a rufe shi to kaga nan dai farko dai abinda zamu faɗa kafin cewa magana wajibi ko ba wajiba ba wa suke cewa din shine lalle ana buƙatar mai sallah ya asubce ko kuma ya ya rufe kafadarsa zaka ce kafadarsa zaka hada da sauran jikinka da sauran su na'am kaga ana ana ana magana cewa lalle mai sallah ya sa ya sa wani abu da zai rufe wannan ɗinsa idan riga ce kaga wannan babu iskali a kanta dama riga tana da wato riga ba sai ce ba dama riga haka tana da tana da hannu eh sai ka babu matsala in kuma zai sa wato yauto ne da yauto ne da da kwajallansa to kaga ya kamata wanda zai sa a sama shi kuma ya yafa su ne ba wai ya bar su ya wani abu haka wanda zai bar wani abu a cikin sa ba a sai dai ya yafa kuma haka wannan shine sunna jumhur malamai su suna cewa wannan hadisi da manzo Allah yake cewa kar ɗayan ku ya salla face wani akwai wani tufa a saman sa da zai rufe kafadinsa da shi kusan malamai Imam Malik Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa suna daukar wannan abin wannan sunna ce ba wajiba ba kuma mutum yayi ya riga da inda yayi bato babu babu hadisi har shine Imam Al-Kirmani ke ganin ma wani ijma'i ne ma wannan malamai ijma'i malamai sun ijma'i akan cewa wannan matsalar wai babu wata sabani akan cewa duk wanda ya yi rufe rufe kafadinsa a sallah to wai sallar sana nan wata din sunna ce ba wajiba ba haka dai shi babu kimani ya faɗa gaskiya amma babu wani bai ɗaura bincike ba da ya ɗaura bincike da zai gani sai imamu ibn hajar ya yi masa gyara imamu ahmad abin da ya fi mashhuri a wajensa shine wajibi duk da wasu da cikin ɗan mazhaban suna cewa wajibin imamu ahmad ke magana wajibi a farilla ba nafila ba to ko da ma dai muke ne a farilla ce eh amma dai kaga dai shi na cewa wajiba ce wasu su ce wannan abu yana cewa wajibi ne a wajensa banda shi akwai Sa'd ibn Rahawiyya banda shi akwai Muhammad ibn Ali kamar da Ibn Mundhir ya kawo Imam Bukhari kuma ya rawaito wannan daga ya nakalto wannan daga Ibn Umar Tawus ibn Kaysan Ibrahim an-Nakhai dukkan su waɗannan suna hana mutum in zai sallah ya ki sutunce kafadarsa eh to kaga kaga shi wannan maganar maganar Imam Kirmani da yake cewa Kirmani ne wannan kaga ba za a sallama masa ba bai zama yayi daidai ba Ibn Hajar ma ya ya yi kai cewa wannan shine abin da ake ruwaitowa daga Ibn Wahab Ibn Wahab al-Majrin Malik Ibn kuma shi ake ruwaitowa daga Ibn Jarir al-Tabari Muhammad Ibn Jarir al-Tabari duk sukan suna cewa lalle in mutum zai sallah kar ya sallah bai rufe kafadin sa ba eh to wannan shine dai abinda ya kun islam tabiya abinda na gani ban iya ganin ko shine hakikanin abinda ya tsaya aka taba amma dai na ga inda yake cewa ita shi rufe kafadin yace la haqqus salah haka kira ta yace yace haƙƙin sallah ne haƙƙin sallah zai iya dauka wajibi a wajen sa to ne kila shi ma yana ganin kamar wannan din wajibi ne Sheikh bin Bas shi ma wannan shine zaɓin sa yana cewa wajibi ne mutum wajibi ne mutum ya rufe ya rufe kafadin sa kuma gaskiyar magana wannan shine abin da yake zahirin riwaya zahirin riwaya shine wajibi mutum sai ya rufe kafadin sa inda sallah sallah ba wai al'auran ka a wajen sallah daban amma haƙƙin sallah in mutum zai sallah ba kawai zai ce tun da dai ina cin gida bane bari sa wata sun yi ka eh din Allah shayi amma da Allah ya ji mana eh sira ne yake nake magana a ko ta mai irfadi haka za ka gani eh oke la ga irin ita ma dai ita ma dai amnesty haka dai ko eh to ka fi san kamar amnesty to cewa dai wannan dai ta dai wancan gaskiya ta fi wancan akwai malaman da za ka suna magana cewa ai da zarar ya rike wani bangare na wannan da amma cewa wani bangare ko ba wani bangare ba wannan gaskiya wato magana ce kawai fahimta ce shi ma zalla cewa ya laisa ala ati saidi min shay kaga sai ya ce a kafada kafada kuma farkon kafada da kashe kafada da kake kafada da kafada ce ya kuma kamata a a tsarance ya bi ai bi sa kuji shi shi tunda ai in ka duba hikimar in ka duba hikimar akwai magana ya eh za za mu magana kawai insha Allah shi wannan aka ga yayi magana ya faɗi hikimar da ake dubawa wannan in ba illa yariya ba sai in ka sa shi kenan zahiriya su kasa su mun kada alamarin shi kenan abin da ke faruwa shine ana lura da abin in maza Allah ko shari'a ta hana abu kuma ana duba yanayi hikiman da yasa abin ta hana hikiman da yasa shine a cikin to idan ka zo ka dan sa wata yar zirin abu kamar zirin gaza eh ka sa kawai haka ziri haka kawai ka sa wani abu a wurin ai ba ka suke ba kuma ba sunan abin da aka baka wani shari'a ba kai ce igiya ce ka sa to kaga abu bai zama bai zama makasudi ba shekhu ba yana cewa a gaskiya shi bai ga wani abu wani hadisi da ya zama sarif ba sarif shine abin da zai kauce wannan daga wajibci ya kashe musahabbanci inda wasu malamai ke faɗa yace babu akwai hadisin da ɗaya da suke kawowa na jabir za mu karanta shi insha Allah yanzu amma dai abin da ya fi ƙarfi gaskiya shine wajibi mutum sai ya sukuce ya sukuce wa kafaɗarsa kuma magana cewa an bambance tsakanin lafiya da ba lafiya ba shi ma babu dalili a kansa shi ne ba zai yayi wannan gyara sai babu dalili duk da kaga a mazhabar su su suka faɗa wannan magana ya ko tishe ce ko yaya dai idan zama ya suke ce wani abu kuma idan ka halarto da gani da kake yi da ubangiji ai wani bayi da wuya ka gane cewa wato wani abu ne da bai kamata mutum ya yi ba ba wa ne ya yi ba kana gani da ubangiji kana magana yana baka ansa amma kuma ka zama ba ka zama huntu haka ba zai yi ba in ma akwai tabbata yana yana zuwa irin wannan akwai yana akwai tabbata wani abu da zaka zai baka mamaki ba eh za ka ga masu neman duniya idan ya riga ya zama shi da can ba za ka ga shi ba ruwan sa kayan kaya eh afon da manyan kaya amma da ya fara siyasa duk duk kankatar shi sai ga ya fara sawa bari ga ko ba zai sake zama ba a yi bari ga kaga wato kaya ta a politics ka duka je kai wannan kaga wannan wato necessity of politics ne necessity na politics amma nan baka yadda cewa ubangiji na saboda imamu shan ban da cewa saboda manzo Allah cewa la yusalli ahadukum fi thawbil wahid la yusalli la yusalli lamu zai na'a to ki magana ka ce wai kun cire nafila da wanda ba nafila ba dai ba magana kuma a ce kaza da kaza ya fita ya fita a cire kaza a cire kaza shi ma dubi taso ba manzo Allah cewa la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi min shay to shi bi masu cewa a ɗauki wannan abu a matsayin am kawai da faɗin shi sai an samu dalili in kuma babu dalili to a haura to amma wannan wata masana take taso yanzu wannan da muka ce wajibi ne idan muka ɗauka wajibi ne yanzu su tufci kafaɗa to sallah tana ɓaci ne da shi ko ko a azumi ba ya zan malamai ba haka da suke galibi masu dama masu cewa sunan ai wani lokaci abin da ga sunna ce mai kusa da mu'akkada kusa da farilla eh suka ce sunna mu'akkada saboda wani lokaci kasu ce ba sunna farilla ne kuma a zo a ce kamar imamu shafi imamu shafi shi a wajensa duk abin da in ka bar shi a wajensa da kana da sallah bai ce sallah ta ɓace ba to shi ya ce shi daga farilla babu shafi ke nan wannan wani wani wasalo ne nashi ba wai dole malamai sun yi baki da shi ba amma dai wannan shine salansa to in yace sunna yana kila kai a wajen ka wajiba ce fahimtar ka kaman wa ba wanci a lokacin da muke sunna mu akada ba fa ana magana wai mutum kawai zai iya zuwa kawai irin irin shaki banza barki banza ba eh yadda wasu ke ambani a idan aka ce sunna mu akada a malkiya to fa in irin rana ɗaya rana biyu ka ɗan bari irin ba a sani ba ko kuma ba da gangan ba za a iya maka uzuri amma kawai a ga kullum ayyuka ke nan bari to wani ma zai ce ba zai tsara kan shaidar ka ba kuma a wajen su za ka iya yin zunubi ubangiji zai iya kama kan zunubin kana bar wasu abubuwa wannan shi ne a wurin malikiya saboda haka to yanzu mu abin da dai muka fahimta gaskiya shine wannan wajibi ne saboda babu wani salih a salih da suke faɗa wani abu da ke kaucin daga hutun daga wajibi hadisin jabir ne kamar da zamu zo mu karanta shi ba shi bai nuna wajibi bai nuna wato bai ma bai da alaka da wannan hadisin kamar da zamu zo mu karanta to amma magana cewa sanan ta baci bata baci ba shi ma malamai ne suka ka ba mu junan su wato al-akhdhu wa rad wani na cewa ta baci wani ya ce ta baci galibi kisa cewa bata baci ba ko da akwai zalimi to amma dai gaskiyar magana shi ma dai a to magana ce ta malamai cewa bata bacin nan ba to ba dai a yi sakanta ba wallahu a'lam in ma ce ta baci ma to gaskiya shi ma akwai akwai akwai dalili ko wannan hadisin a sake yake to in ga babu wani abin da ya zama ya kautar da shi daga wajibi matsala kuma ya ce la yin shanji kar kai kuma kai to kaga ai to kaga abin ya zama wani iri sai kuma hadisin jabir da suke cikawa hadisin jabir shine da yake cikin asahihaini sai in kana qawu wasi'an faltahid bihi wa in kana dhayfan fatazid bihi hadisi zan yake cewa idan tufan a yalwace yake tufa to shikenan ka ka yaka shi wato ka sa shi ba sai ka ka sa sama da kasa wato kai kai wato ka suce kanka yanda ya kamata ka suce sosai ka sa kaya sosai amma idan wa in kana dhayfan in kuma a wato ba wata cikin tufa ce in tana da kunci tufa to sai maza na ce to shi kawai ka daura kamar zani sai ka sallaka haka sai ka kaga nan maza ya ya wahalata ma jabir idan ba ya tufa ya lautacce zai iya to wasu malamai suke ganin wai wannan hadisin kamar bai ya rage ma wancan wai wai wato karfin majalci to kaga wato kaga abin da yake su dake sa a gane kenan kaga wannan hadisin daban fa wacce daban wanda yake jin cewa wannan hadisi ya zama salih alladhi yasrifu hadith abi hurairah an alwujub to shi kake labi wato bai dace ba saboda wannan shi karar cewa manzo Allah in kana wasi'an faltahibbi wa in kana dayiqan fattazirbi kaga in in in kaza to kai kaza in kaza to kai kaza to to to an samu dama duk malamai da kuma kuma ai ijma'i ne malamai akan cewa idan ba ka da tufan isasshe ai ba hatta ma in ma ba kai ba tufan ma ba ki da ba isasshe ba ai za ka yi sallah ba sallah ƙuriya da kamar malamai da har yake faɗa za ka sallah ko ba kaya a jikinka wato kaga ba shi kashi ake magana ba in kuma kana da ɗaya tufa wata sai yar kamfai za ka saka maka ka yi da shi in kuma kana da abin da zai ɗan suka ce maka cibiyarka zuwa za ka yi da shi kamar da hadisin jami'i ke nunawa amma akwai mai cikakken kaya kai sallah to ai kaga shine yanzu an shiga hali eh gaskiya magana wannan hadisin da bai taba wancan hadisin na na Abu Hurairah ba saboda haka bai kamata a tsaya kansa ba sannan daga ciki kuma akwai wato hikima da manzo Allah ya hana hikiman da za a gane cewa manzo Allah da ya hana mutum kare saki wato saman sa ko da ya saki kasan sa to kai kai ya zama ya ya banka da saman sa kamar daga wajen kafadarsa zuwa hawa wajen hawatarsa ya ƙige ya banka ya zama banka ya banka ɗin ya banka ɗin shi ya zama ya tsare ta shi ya tsare ta kansa haka daga cikin hikimar shine idan yana da wani wato shi yana da wani dankon jiki yana da dankon jiki da zai sa a ji yanayin wato kalmin jikinsa to kaga yanzu shari'a ta ta masa gata eh ta masa gata ta ce ya rufe to to kaga wanda zai taimaka shi kansa wajen sallar dai bi amma in aka ce yanzu aikin kenan bari ka gafan kwanji in azo sai ai sallah in azo sai sallah a masallaci to kaga wani gaskiya ba za a yi sallar da shi ba saboda wani ya wani wani da kwari ba ya fito yayi aiki yayi aiki yayi aiki ya dace to kuma da yanda yazo mutu dole za a ji wani wani hamami zagumi ga yi yanzu da aka muka magana lokacin zafin nan lokacin zafin nan ne zafin nan ne masallatai irin kayanin nan wani lokaci raka a huduka a gaba duk kun jike a dole ko dole wani ya dan motsa jiki jiki ne wani ma bai da lafiya rashin lafiya kuma na taimakawa wajen jiki ya dan tashi to kaga duka wannan ya taimaka Allah ta'ala ya taimake mu saboda haka gaskiyar magana sanya tufa kare zama aikin aikin tuke ne duka sawan tufa da kai ya kawo ba sannan kuma sanya tufa wanda ya fi kamala ya fi lada akan wanda bai fi kamala ba akwai yanzu misali kaga zan iya sa wata yar rigan yar na haka eh kaga kai ka su ce eh irin wannan zuba da ake fari amma masu hannu kaga da ya su ce amma ne kaga wannan idan mutum ya zama girma ya kama shi ai ba zai iya fitowa ya shi shi ba to shi ma haka ba sallah ne bai kamata kuma ya shiri sallah da gaskiya ya kamata ya zama ya ya ya asirce in ba je ba wani sallan nafila zai ko a cikin ɗakin sa ko wani abu kuma ana zafin rana to wataƙila amma dai ya zama aikin sa kenan irin wannan aiki ya zama ya sa kaya mara mara kamala eh to
ko kai isha ko ga wannan da kake ko wannan kuma kadan kike to kaga eh gaskiya ne eh gaskiya ne tana rika fa'a ka fara za ka ga dora amma dai saboda yan zafiya da Allah bar dan waje jan eh an bar dan waje jan wato hanza haka wani abu eh to wannan babu ne kike da gaskiya hadin da shi gaskiya ba sai dai kawai abin da muka faɗa na haka hararo na kibar hadisin wannan labar rana in bai dan sa abubuwa haka kamar da za a din ba za a ji abu ne kike ba za a ji to wanda sai sai ya sa ko mutum in dai ba zai ba zai tafi cikin sa wato kaga bai kwace sa ba amma dan dai wannan kaga babu wani to da ya riga ya rufe al'afiya ya rufe wato shi kafadin nasa Allah ta'ala ya bana agaji to sai hadisi wa an jabi bin abdullah radiyallahu وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره كره أكلها قال كل فإني أناجي من, من لا تناجي ولا حديث لك جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah yace man akala kuman duk wanda ya ci tafannuwa aw basalan ko albasa falyatazilna fi qawli ce mana inji manzo Allah aw liyatazil masjidana ko kuma manzo Allah yace ya kaurace masallacin mu wal yaq'ud fi baytihi ya tsaya ya zauna a gidansa kare da masallaci sai sai malai sai jabi ya ci gaba cewa utiya bi qidrin min fihi khadiratun min buqul daga nan sai aka zo an taba zuwa manzon Allah da kamar tukunya shi ne alƙidar wa ƙudurin rasu yana ƙul'ani tukunya da ake ɗan girki haka da ita yar da ƙanuwa ko kuma ɗan faranti da an gama girkin za a kawo maka ta kasa kwarɗinta ita ce alƙidar wa usiya bi qidrin fihi khadiratu min buqul a ciki akwai wato dan tsirrai amma mai yaduwa ƙasa kamar dangin su ne abubuwa ne masu yaɗu ne a ƙasa wanda ba su da ice an gane ko ba su da kuntire eh kamar yaɗi yaɗi haka eh ka kamar ma albasa albasa ba ita ba ka take ai ya ya rufe ko oke oke ne ta shi take eh kamar goji eh kabewa da sauransu وأتي بقدر فيه خاضرات من بخل فوجد لها ريحا سيأك قام وزال سي سيجينا عن تاج لك فسأل سيت بابي فأخبرت بما فيها من البخل سيأك سي أهدى وسأي كذا كذا كذا سي أهدى مش سينا أبو إيه. فقال قربها إلى بعض أصحابي سيت آه وجب كيما wasu daga cikin sahabbai da suke tare da shi kana ma'ahu ɗaya daga cikin sahabban mazala da ke tare da shi a lokacin sai ce a kai masa falamma ra'ahu kariya akal hati sai ya ga shi wannan sahabin ya ci ya yi cin abin wato wani ya daga cikin da sahabbai gaskiya su ba sa tambaya mazala da zai da zai canza ya ce wannan ka kore ne ya ce wannan ba kore bane shi ne da gaske shi ne da mazala akwai lokacin da yake da yake da yake wato kudu ba in yi tambaye su wani wata ne wannan sai su shiru saboda suna tsammanin cewa zai canza bautar suna ne in canza kuma ta ba a wasu su amma wani wani za a zuwa fara kawai sai mutum ya rinka kawo ai ko dai haka ko dai ko dai ba za a ba ruwan shi da wani sun sami ba ruwan su gaskiya Allah ya tsare balama ahu kariya akla hadi ya ga maza ya ki ci da ya ga shi ya ki cin wato ya ki cin wannan abu sai maza ya ce masa kul ka ci fa yi ne unaji man la tunaji ni ina gani da wanda da kai ba ka gani wanda yana mutum mala'iku eh su bar makaranta tun da wancan hadisi ma dai ne wa an jabir an annabi sallallahu alaihi wa sallam dai daga jabir daga mazala kana yace man akala al-basal duk wanda yace albasa aw kum ko tafarnuwa aw al-qurra al-qurra kuma kusan dai tafarnuwa da albasa ne eh ina jin in lafata lafata bai irin masu irin bala'u bala'u dan na angona ku tambaye su za ku akwai mazna mata sunan shekara ce za ku sha ɗaya kama da albasu suna da amfani da shi su yi masu kuɗi za akwai masu kuɗi ba ta farwa ba ne eh wata dangin su ne ne alfurra ba ta bayar gayu bayar gayu mata ka fara ta ta gaya maka in ka bayar gayu za ta gaya maka ne ko irin masu kuɗi masu kuɗi da su suna amfani da shi haka nan ma suke saya inda ɗan waje ne su Ito ba sai da kowa da shi da Hausa? Muna da shi da Hausa? Na san da kun sun turanci ya ɗan shi ne. Alayi ya rikin kuma Ibrahim za ku gan shi. Za ku gan shi wani ɗan bore haka shi ma dai da abu da. Eh haka za ku gan shi bai ya ɗan haka. Kamar albasa ne za ka gan shi. To shi shi ne ake magana alkurra shi sunan shi kenan. Ita duk wanda ya ci waɗannan abubuwan guda uku فلا يقربن مسجدنا كرني كسنتي مسلاتنmu فإن الملائكة تتعذى مما يتعذى منه الإنسان saboda mala'iku suna cutuwa daga cikin abin da yake cutar da dan adam abin da yake cutar da dan adam yana cutar da mala'iku wato duk abin da kake jin cewa wani baka san shi cutuwa ba shi kuma ba ka so ba ka san kuma su dinga mu'amala da irin wannan mai irin wannan abu fi riwaya wata riwaya banu adam dan adam eh maza da kaga anan ya hana mutum albasal albasa da atku musamman musamman in ba da fafe bane musamman in ba da fafe bane kamar yadda zamu zo mu wani shirki mu ƙara yin bayani musamman in ba da fafe bane in an dafa ya da sauki ya da sauki kuma kuma haka ba yanzu ai ma tafaduwan na tsammani ne ɗaya zuwa da ba ko da sanda muke yara gaskiya tafaduwan in aka dan sa shi tafaduwan ma eh ta ma a wannan akwai tafaduwan ma ta yanzu ma da gidan ma ba ta da wani ko sai ga tafaduwa ba an kawo daki ba ka san kawo da ko ba a ta tafarnuwa ne tafarnuwa ne ko da a zakan da ku amma kamar tana tafuwa ne gaskiya tana kamar tafuwa ne ina jin ko an samu wata sabuwar iri yau ma'aula ne oke na a nan ka in adura mazana ya ce wal ya'tazil masjidana wasu wasu daga cikin malamai sai suka nemi su ce to wannan waya zakin masjida na masallacin mu to masallacin mazala ne aka hana ba wai wannan gaskiya magana ce mai rauni wannan kaga ba ba da za a kallaba mu wannan magana saboda akwai daga cikin ruwayoyin hadisin akwai da da almasajid to me zaka ce ya da almasajid shi kansa a wasu ruwayoyi to babu wanda ji da aka kaka kuma shi lafazin masjida na lafazin na jinsi suna ne na jinsi ba ana magana masallacin kowane musulmi ba masallacin mazalla kadai ba da inda za gane haka shine wato abin da ya faɗa a gaba yace fa innal mala'ikata ta'azza mimma ta'azza minhu al-insan kaga kaga in dai aka faɗa dalilin ai akwai dalili da yaba dalili dalili kuma ko wanda masallaci zai shafa wannan in dai ka ci wannan abin to za ka gani gaskiya na kusa da kai na dan maka wasu in ma yana dan zai jin kunyar ka zai ce ni fa ka hana ni sallah sai amma dai wani yana jin kunyar ka za ka gani gaskiya bai ji daɗi ba saboda abu ne wanda dan adam baya so sau da aka masjida na ba yi wanda yi da zai nuna a ce a ce wani sashen annabi ko ake bakata wannan magana tana da rauni sannan kuma a nan kaga in kulwa a alwaya an ce wa uti ya bi qidrin aka ji muke wata yar taka ko kuma da yar tukunya haka to tukunya kaga a nan abin da zamu fahimta shine an dafa an dafa to kaga a nan farkon hadisin daban wannan bangaren na biyu shi ma ko daban wancan hadisi yana magana wanda ya ci wanda ke danyi danyar albasa ko kuma tafarnuwa ita kuma wani tun da an zo mai nuna mana wani lafazi ya nuna mana kamar an dafa shine ba uciya bi qidrin fihi khabira alqidr galibi an girka kenan mutukun ya ce wanda in an dafa ne ake kawo ila an fahimci akwai akwai wani lafazi akwai wani lafazi da ya zo a wasu ruwayoyi da yake magana cewa wata yan flex an kawo ba duniya ba flex to sai ne ni sai wasu malamai suke ganin wannan fasarar da muka yi ba zai kai labari ba ba wasu daga cikin manya-manyan malamai sun rinjaye da wannan lamarin kai da kai ba ba wannan yar faranti ko a wani abu da wasu ke faɗa ba to idan muka ce misali akwai bambanci tsakanin tafannuwan da aka dafa da wanda ba a dafa ba kaga wanda ba a dafa ba dama wannan babu wani iskari idan ka ci tafannuwa gabar za ka yi sallah ko ka ci ɗanyen albasa to tabbas in ka zo kuma ka san wuta ka tsara darewa eh wannan kaga a fili yake idan aka dafa to kaga wannan hadisin wannan lafazin alkhidr yana taimakon mu cewa manzo Allah kaga ai bai ba hana shi ciye ba shi shi sahabin da ba hana shi ciye ba sai ce a'a za ka iya ci ni ina gani wanda ba na ba ka gani da shi sai muka gane cewa manzo Allah haka nan ma dama ba baya san ma'alwasa eh baya san shi wannan wannan wannan abubuwa masu masu dan tashi haka baya su saboda me saboda shi yana yin gani da da mala'iku shi yasa bangare na biyu na wannan hadisi wasu malamai suka ce wannan khasun bin nabi wannan khasun bin nabi saboda shi yunaji man la tunaji ya kai ma da kake magana idan ka ci kayan ka wannan idan an riga an dafa idan an riga an dafa kuma abin da zai kara taimakon wannan ruwaya shine abin da ya zo a cikin as-sahih umar ɗan khattab yanzu yana yin khutba sai yake cewa duk wanda ya ci ɗaya daga cikin waɗannan albasar ko alkum sai ce to ya ya dafa ka eh umar ke cewa hadisin nasa na man akala ha fal yumitha tabaqan wanda ya ci wannan wanda ya ci ɗaya daga cikin wannan waɗannan wato ganyen itatuwan kuma wannan tabarnuwa ko albasa balimi ta ya kashe warin ya dasa shi warinta tsabakan da girkawa to kaga wannan magana ce daga umar zaka ba kuma lalle shi ne abin da za a fahimta cewa manzala ba haramta ba ba ba haramta cin yayi ba eh yana ƙara bayani ya kawai yana ƙara fassara mana hadisin amma wanda ka ana magana ko da an dafa idan an dafa an an ya kashe warin idan duk da idan da aka da aka da aka da aka ci albasa ko aka ci tafannuwa warin kan ana jin sa da dan wato tashi sosai da karfin sa to shi dama za ka da kace da dafa ba saboda dama dafawan ba wai ba wai ma'auni ne kai kai ba hanya ce da zai rage maka wannan abin ba ka dama kake da sallaci tunda bai rage maka ba sai ka tsaya a gida sai ka tsaya a gida to sannan kuma sai daga cikin wato wannan akwai wato maslaha na mutum ya gabatar da maslaha al'am maslahatu al'am an maslahatul khas kaga zuwa masallacin masallacin jami'i ai maslaha ce taka akwai lada to amma saboda karka fitar da jama'a kuma da yawa sai ka gabatar da maslahan mutane da mutane da yawa da suka fika akan kai naka maslaha da haka ta wannan siga ne aka ce kaka zo sallar jami'i ba wai a ce wai sallar jami'i ba wajiba ba ce kamar da wasu suka da wasu wannan hujja za mu yi zo mu magana akan ta akan shi insha Allah sannan kuma abu na biyu akwai aljamu bain al-bain al-hukmi wa illatihi aw hikmatihi akwai yanda wato mazala ke hada a shari'a idan an ko Qur'ani ko sunna yana hada mana hukunci da kuma hikimar hukuncin kaga a nan da aka zo aka ba wai lokacin sallah bane aka wuce wannan abu da yake sai ce a'a duk da ba lokacin sallah bane amma fa inni unaji man la tunaji ina gani da wanda baka gani shi kaga sai faɗa mana hikimar to tunda kai baka gani da wanda shi yake gani da shi ka sai ka cike ba kaga wannan shine hikima haka haka kuma yace kuma kar mu zo masallaci da wannan muka ci wannan wannan itaciyar itaciyar sai yace fa innal malaikata azza lima ta'azza minhu al insan kaga yanzu ya ga maka dalili to wannan haka shari'a ke maka take tafiya mutakar shari'a haka ake tafiya da ita ba a tafiya da shari'a da gayanta kace in ba yazo da lafazi ba kawai kai ba gane ba sai dai lafazin a ana amfani da mantuki da mafhumi mantuki shine abin da lafazin shari'a ya zo da shi mafhumi kuma ana ga abin da aka gane da shi yanzu idan aka ce mutum kare ce ma iyayensa uku to in yaje ya ce ya zage su ai kaga ya wuce uku ya wuce uku eh to ai kaga wannan ya shiga min babu aula eh ya shiga min babu dole akwai hikima da ake gano ba eh ba bele ba wannan sabanin sabanin magabatan mu shaira wanda suka bada addini wannan kasan abin da muka shafa da su a wajen su akwai wata matsala da take tasowa a masatu at-ta'yin wal hikma su a wajen su wai ba a cewa ubangiji ya yi wani abu sai wani abu misali a ce ya sharanta mana ya hana mu shan giya saboda ya kiyaye mana hankalin mu da sauransu irin wannan abubuwa da ake gano ba to su a wajen su ba su babu su ba za a faɗa haka ba suna cewa wai ubangiji ya wani abu saboda ta manufa ba ka cewa hikima sai da ce wata manufa alghar wai ba zai yi saboda nan ba to kaga wannan wannan yana yana musu raddi yana musu saboda ai wanda wannan hikima ake yi kiyasi ai ba a taba yin yaki sai da wannan hikimar kuma kaga daga cikin sha'ira kuma suna suna tabbatar da dama dama wanda dama shi ba tabbatar da yaki kamar ibn halal bahi ibn halal shi ma baya cewa baya bai da wannan ka ce wai a lafazin kaza lafazin kaza kaza ne amma ana iya fahimtar dalilin da aka hukunci dan haka duk abin da ke da ma'anar dalili shi ma ya shiga ibn halal shi ma duk bai da wannan ba to amma shi yana da akwai nashi ni na fi karkatar inda za a ta magana su da ya fi a sanar ilmi hazan ba a sanar sha'ira ba to su gani su malaman sha'ira suna cewa akwai kiyasi kuma kiyasin da wannan hikima ake yi ake yin sa da illa illa da hukum amma shi ibn hazan dama can shi ba ya yi kiyasi shi ba ya yi kiyasi kwata kwata to kaga dama wannan yana da cikin asalin sa da malaman sun suka motsa rubutu a kansa a kansa to kaga bai bai wannan ba lokacin to to bari mu samu wajen ya ya abinda ai shi abinda ibn hajar ke magana eh shi yanzu misali bai da ka ce wannan hukuncin muka duba dalilin da sa ubangiji ya haramta kaza saboda kaza ne dan haka idan an samu zaka bar wasu abubuwa ba sa maye ba kadara babu wani hadisi da ya nuna cewa duk abin da ya sa maye haramun amma dai muna da haramcin giya to a kaga koda ba wannan hadisin kullu muskirin amru koda ba mu da wannan babu da wannan hadisin matin da haramta mana giya za mu iya cewa to a kiyasi giya ai tana sa hankali ya zama ya ya bar ya bar jikin adam dan haka duk abin da ke sa ya rasa ya raba ka da hankalinka shi ba haramun ne ai kiyasi wani tayi to shi ibn hazm shi bai yadda wannan ba sai da samu an daurin nas saboda shi a wajen sa bai yadda da kace akwai hikima ba bai yadda kace akwai wani wani illa ba wani wani dalili da hukunci ba wani daga cikin wato dalili abubuwa da yawa da ibn hajar ya faɗari akwai abubuwa da yawa da ya faɗari kar a ji a ibn hajar ibn hajar Allah ne a wani abubuwa yana son suna kwaye da gaskiya amma yana abubuwa da sai ka sama bakin madan ne zai faɗari labari ya faɗari gaskiya ina ganin tsaya a nan banda shi akwai tabbatar da cewa mala'iku suna da suna da wujudi hakiki sabanin falasifa falasifa suke cewa wai mala'iku ba su da wani wai wasu wasu ne kawai wasu abubuwa ne ba su da jika-jika ba su da jiki to kaga wannan mala'iku an ce suna suna cutuwa da abin da da ke cutuwa kaga yana yana da cewa suna jin suna jin suna da senses su ma suna da sensory organs sannan kuma suna da wato existence su samuwar su wata samuwa ne hakiki na tabbas wanda suke da jika-jika ba wai wani abu ne da zaka ji shi kamar ka ce ilimi ko mutuwa ko wani abin da mu ba ma jin samuwar shi a jikin ba abubuwan a muna ganin shi babu ganin sa sai dai mu bi shi to su falasifa suna cewa ba ka cewa wai mala'ika yana da wani yana da wani jika-jika ko ba ka cewa wai yana jin wani abu irin wannan shi da akal ne a wajen su suna kira shi sunan shi the active intellect al'aql fa'al yanzu su a wajen su ba ko da tunani kai to duk mala'iku ne da haka su suke baka su ibn sina da alfara abin da ba sun yi barna iri iri Allah ya tsare su abin da muka haji Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya taimana Allah ta'ala ya taimaki yawan musulmai da suke garin Falastin Allah ya tabbatar da gadigansu wannan jarabawa da suke ciki jarabawa mai girma Allah ya sa su jarabawa muna samun labarin cewa suna ta samun sauri nan da ta Allah ta'ala ya ba su nasara Allah ya ba su nasara Allah ta'ala ya tabbatar da daga daga sa a wannan gari kwato musu wannan gari da dawo musu da shi